بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه وسلم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya kwasa liman barkanmu da wannan lokaci a cikin darsin mu na kitabul mughir littafin Maulana Sheikhul Islam Sa'adatul Anam radiyallahu anhu muna cikin babi na da shehi ya kawo baituka na yana kanto sharhansu daga addu'ar Kharida wato laduba da ya dace a kiyaye a lokacin yin zikiri kamar yadda shehu tijjani haka yake zikirinsa shine shehu nazifi ce wala ta tamattaba idan za ka yi zikiri to ka daina jansa bi alifin mubdalasin min khafifati ai la ta tamattaban ne wannan wato sai aka canja nun ɗin ta koma alif min khafifatin wato tamaɓɓaɓa ma'anansa tamaddada tamaɓɓaɓa eh ma'anan shi ya shimfiɗe wa talawwana fi kalamihi wa sautihi wa fil bughyati yazo a bughyatul mustafid sharhan munya munya fil murid na shah ahmad wa min dhalika adam at-tamdid fi dhikri daga cikin abubuwan da shehu tijjani yayi gargadi a kanto rashin wato jan zikiri بحيث yakhruju fihi ko yukhraju fihi ila hadd al-ghina'i ta yanda za a fita a lokacin yin zikiri ya koma waka al-munafi wanda zai kore lil khushu'i kaskantuwa ga Allah aw ila lahni ko kuma ya fitar da shi zuwa ma wato rera shi ba waka ba rerawa allazi la yasuhu wanda bai halatta ba a zikiri ba a ba a maida shi waka a zikiri kuma ba a rera shi waƙad kana ashabu sayyidina radiyallahu anhu a almajiran shehu tijjani Allah ya ƙara masa yadda sun kasance ya kuruna
على الكيفية المذكورة بالقرب wato a yanayi da aka ambata kusa da shi suna rera zikiri sun maida shi kamar waka fasami
sai shi tijjani ya ji su a
abu na daga wannan fazajarahum sai gargade su wana da bi a'la sauti shehu tijjani ya kira da madaukakin muryarsa da ƙarfi ayyu shay'in hada ayyu shay'in hada wani abu kuke haka wani abu kuke za ku mai da zikirin Allah waƙa ko kuma kuna rera shi kamar waƙa don haka wannan babu ku ce la ilaha illallah la ilaha illallah haka za ku yi ba tare da rerawa ba kuma maulana radiyallahu anhu an tambaye shi kuma irin wannan magana ya bada ansa ko akwai masu iya kafa hujja lokacin da wasu mutane sun je gaban shehi suna tafi suna yabon annabi da haka wai ai a gaban shehi ma an yi wannan abu to wannan waɗanda suka zo ziyara suka zo jin shi kuma ƙajirawa ne sammaniya sunaye da haka sun je gaban shi a matsayinsu na baƙi sun yi wannan abin kaga idan aka musu magana zai zamanto wani abu daban da haka a garurance an bari amma ba manhajin shehi radiyallahu ta'ala ko da a maulidi nan da yan bege suka zo da kayan kaɗe-kaɗe aikoransu a kai to da haka wannan in an gani a gaban shehi an yi ba hanyar shi Ibrahim Sale bane ga littattafansa da fatawoyinsa abin da suka tabbatar wannan kuma su dama ɗariƙunsu suna ba mun karanta halwatiya jiya ba mashi tijjani ya faɗa kan wannan ɗariƙa ne na halwatiya suke da haka kar ai shi yasa zikiri na juma'a ma la ilaha illallah Allah din yace idan za a maida shi kamar waka ko a rera shi da haka a bar shi ayi azzikru azzikr as-sart ba tare da an yi wato guda biyun ba ba hanyar shehi ba ne ba hanyar duk wani almajirin shehu ibrahim yas duk wani almajirin shehu tijjani wannan ba hanyar shi ba ne aka shehu tijjani yake shi ne intaha daga muniya a bugya wa an da ai an ai ma zukira min at-tafsiri abin da aka ambata na yin tafi a zikiri da kuma rera shi na hal maktumul muhammadiyu al-ma'alum maulan mu shehu tijjani cikamakin waliyan Allah ulubin Allah al-maktum wanda darajarsa ta zama koyayya sayyiduna abul faid radiyallahu anhu wa anna bihi amin ahla tariqati ya hana ‘yan ɗariƙar sayin waɗannan abubuwan duka da aka lissafo tun daga shekaran jiya ko ko darasinmu da suka gabata zuwa wannan da muke bishiyar tijjani ya haramta su ko ko ya hana yin su a ɗariƙarsa. Ai, a hali ɗariƙacihil Ahmadiyya ce, wa fil ifada ce, ya zo a al'ifadar Ahmadiyya, ai yi shai'in hada, kaji, da suka rera zikiri sai shi tijjani ce musu mene wannan ku ce la ilaha illallah la ilaha illallah kar ku yi waka sababuhu annahu sami'a yawman min al sami'a yawman al ikhwana yalhanuna fi ba'd hal al hayalal sababin wannan magana yace shi tijjani ya ji wasu daga cikin tijjanawa suna rera wato zikiri a lokacin zikirin juma'a eh fa zakarahu tambihan lahum sai ambaci wannan a matsayin farkarwa wa ta'aliman da ko koyar da su wa akkada dalika jumu'atan ukhra sai sake kuma karfafa musu wannan magana a cikin juma'a ma ya ƙara musu fada akan cewa kada ku rika waƙe zikirin Allah ku rera shi انتهى وللشيخ سيدي محمد العمروسي رضي الله عنه ya tabbata a ƙasidan Sheikh al'umrusi inda yake cewa, fa ya fuƙara alwakti mali arakum a taitun umuran lati hillu bi shar'ina. Ya ce, ya sufayen zamanin nan, menene ya same ni nake ganinku kun aikata koko kuna aikata lamura wanda ba su halatta a shari'an addini musulunci ba. Sufaye, kaji. daga cikin sufaye akwai gulat wanda ko hadisinsu ba a karba fakan bid'in ahdathumuha bid'o'i nawa kuka kirkire su bi jahlikum dan jahilcinku wasirtum alaiha akifina liyawmina kuka zamanto kulli zimce su har zuwa wannan rana tamu ja'altum طريق القوم رقصا وصيحة ومنكر أصوات يهيجها الغناء كم ميدا ɗariƙar sufaye rawa kawai da kuma ihu kamar da matasa suke mun karanta wannan ba iyaka a taru mata da maza ana kiɗa ana rawa ana ihu da sunan yabon annabi da sunan maulidi da sunan sufanci da aka wannan abubuwan dukkansu an hana su a ɗariƙin shi tijjani ja'altum ɗariƙar ƙaumi raqsan kun sanya ɗariƙar sufa ta koma rawa sai ka ga mutum wai da rawani yana tashi yana tsalle yana tashi yana tsalle to kwa ɗariƙar su babu wannan shehi ce dukkan ɗariƙun sufa ba su da wannan abubuwa eh mun karanta shi a cikin sirrata rasulul am ko a samu shehin ɗariƙa kowace ɗariƙa nake magana yana kaɗa bandiri dadam dadam dadam wannan babu shi a sufanci ai ko mutum mai mutunci a unguwarku baka taba gani yayi wannan ba sai shehin ka za ka maida haka ko aka yarda a maida a maida shi haka a ce wai wata dariƙa ake ba ta tijjaniya ba shehu tijjani wannan kam dama an gama da shi waɗancan ɗin ma da suke yi an sa a cikin littattafan su ne amma babu a ɗariƙun su suma shehi ya faɗi wannan magana wa munkar aswatin kuma kun maida ɗariƙun wato abubuwan kin muryoyi da ba a so wanda ya hayyi halghina wanda waka ke motsar da su a zo a yi ta rera waka sai a yi ta ihu eh wa mil abutunin kun me da ɗariƙa wato cika ciki ne ku ci min gida lam yufit wanda bai amfani siwa ta jashi'ikum gyatsakku ya qaumi haula buyutina lam yufit siwa ta jashi'ikum haula buyutina ku zo ku ci abinci ku yi ta mana gyatsa da sunan taruka shine kawai ɗariku ba zikiri ba a raya lokuta a ji tsoron Allah a yi karatu a karantar wata hasila arzakin kun da ɗarikun sufaye wato samun arziki ne kawai za ka kinkima rawani da alkyabba kana yawo gidan can kana yawo ƙauyen can kana yawo guri kaza ana tara maka kuɗi wannan shine abin da kuka mai da tsariku wa barba awaidi da kuma dukan gurmi da su garaya alan nasi ta abahu qawaidu jinina wanda ginshikan addinin mu suke kin su wa harraftum at-tahlila kun canza la ilaha illa allah an wad'ihi alladhi ata bihi tanzilu min inda rabbina kun canza la ilaha illallah daga yanayinsa da ya zo mana a cikin alkur'ani ma kun maida shi wani abu daban la ilaha illallah mutum bai yi karatu ba ba zai iya faɗanta daidai ba eh wa tsarraktumu fihi tara'iqa lam yakun 'alayha rasulullahi wal qawm qablana kuka shiga hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam baya kansu da kuma sufaye gabaninmu ba sa kan waɗannan hanyoyi akana rasulullahi yashabu mushida shin annabi ne yake abotakan mai rera waka masu bige yunadi bi a'la sauti yana kira da madaukakin murya lailan mujandina yana wato gurnani cikin dare idan lokacin maulidi malam kai saka bi hanya ba wai sunansa zagayen maulidi eh ana ta kaɗe kaɗe gararam gararam yau she maulidi ya zama haka eh kamar a luta ake eh ka je ka zauna ka yi karanta addiwani ka karanta qur'ani ka karanta siran annabi ka ciyar da mutane abinci a farin ciki wannan shine maulidi amma ba a zo a tara taruka a zo a hana mutane harkokinsu ma duka wanda annabi aiko shi rahama kai ka zo ka zama mutane fitina da aka wannan duk babu su a cikin tsarikan sufaye dukkan tuma fama zittumul murdana illa tamaruda ba ku ƙara shagirai matasa a cikin ku ba sai dan kangarewan ku ne wama zittumul shubbana ba ku ƙara matasa a cikin ku illa ta shayduna sai dai dan shaydanci wama zittumul juhala illa jahalatan ba ku ƙara jahilai a cikin ku sai dai dan jahilci wa bu'dan anil ukhra da kuma ne sakan lahira wa qurban ila duna da kuma kusantar duniya shi yasa kuke waɗannan abubuwa وقد مر صدرها وعجزها رضي الله عنه وأرضاه وجعل أعلى إليين مأواه وللإمام الهبطي رحمه الله وأنكم إمام الهبطي والله ما رأيت ما رأيت منهم أحدا مستكمل الشروط فيما قد بدأ يرنسي da Allah Imam al-Habati yace bai ga ɗaya daga cikin su ba wanda ya cika sharuɗoɗin ɗariƙar ma cikin abin da ya bayyana shurut na ce shurut as-sihha wa shurut al-kamal yace bai ga wanda ya cika su ba وما ترى من فقراء الوقت abinda kake gani a wajen sufayen zamani kamar gashi Sheikh Al-Umrusi yace fa ya fuqara al-waqt shi ma yace wa ma tara min fuqara al-waqt fa innahu maqtun wa ayu maqt yace wannan abinda suke yi yace kyamar Allah ce ta hau kansu kowanne irin kyama kuma na Allah sai wanda Allah ya tsane sa zai yi irin waɗannan abubuwa amma mutum da Allah yake son sa ba zai wannan ba ahwaluhum bit-tab'i wal khayali wa kulli wahmin ko wa kulli wahmin qa'imun bil bali yace halayen su bit-tab'i da dabi'a da gizo da ma duk wani wato zato qa'imin da ya tsaya bil bali kai abin da yazo musu a zuciya suke ba abin da alqur'ani ya faɗa ba abin da sunnan annabi ya faɗa ba abin da malamai magabata suka faɗa ba law kana sayruhum ala istiqamati martakabu qaba'ihal khiyanati yace da tafiyansu akan hanya daidai a miƙe ki yace wallahi da basu aikata miyagun ha'inci a cikin addinin musulunci ba unzurha fa innaha nafisa maulana yace ka dubi wannan kasida mai daraja ce mukashifatun an ahwalina al-khasisa tana wato bayyana halayen mutane kaskantattu wa uyubina ad-dasisati da ko aibukan mutane ɓoyayyu ko aibuka wato ɓoyayyu. Maulana radiyallahu anhu ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Ya roki ubangiji ce, ya ubangiji ka gafarta mana ka jinkan mu akan waɗannan abubuwan da mutane suke aikata. Yana kai azaba sosai fa. ولا تتكلف في حضرة الجمعة وغيرها kada ka ɗora wa kanka a wato halka na zikirin juma'a ko waninta irtikaba ma yuzilu imamatan aikata abin da zai faɗar maka rawani ka eh wa yusqitu anka min at-taharruki wal ittirabi imamatan wa nahwaha min qalansuwatin abin da ya shafi hula ana zikiri ana shure-shure har hulansa ya faɗi wannan baya daga cikin ladabin zikiri ko ku a ce rawani ma har ya faɗi eh min qalansuwatin wa ha'ikin wa jubbatin wa qad ammat bidhalika albalwa amma yace bala'i fa ya game fuqara a hadar zamani su fa wannan zamani da an kama zikiri hula a jefi a can rawani a jefi a can wai ana zikirin Allah kama huwa mushahadun bil iyan kamar abu ne da ake ganin sa da gani jabar Allah halana wa halahum yace Allah ya dora ai ya gyara hali halin mutane wa aslaha ba'alana wa ma'alahum bijahihi sallallahu alaihi wa sallama wa alihi wa sallam وفي البغية ومن ذلك يعني من الأمر الشنيع daga cikin lamari abin wato mara kyau indana a wajenmu tafa'ulu shay'in wato aikata wasu abubuwa min alharakati motsi allati tusqitu al-imamata aw rida wanda zai fadar da rawanin wato mai zikiri ko ko fadar da mayafinsa aw nahwa dhalika fa inna fa in waqa'a shay'un min dhalika idan wani abu cikin haka ya auku an ghalabati wajhin dan rinjaye rinjaye ne na wato wani damuwan so fala ba'sa bihi hina idin mutum ya yi zikiri bai san abin da yake ba wule iftahal annafiyani to da haka idan ya samu irin wannan rinjaye ya ce wannan ma'azur ba a wata babu wani wannan akan shi babu wani komai ko wa intaha wa an abi abdullah al-kansusi radiyallahu anhu wa anna bihi amin fima kasaba li ba'd al-ikhwan daga abu abdullahi al-kansusi abin da ya rubuta wasu daga cikin tijjanawa yana cewa i'lam anna man ishtaghala bi idhari at-takhashshu'i kasan duk wanda ya shagalta da bayyanar da kaskantuwa ga Allah bi mujarradi zikri dan da tsiraitaccen zikri wato dan ya zo zai zikri an zauna ya wani karya murya ya karya jiki kai a ƙasa wai shi zakiru ne to fa innahu mutala'ibun wannan wasa yake kawai kaman yasihu inda dhikri yace kamar wanda yake wato ihu ne a lokacin zikiri aw yantatihu koko kamar wanda yake tunkurin wani abu ne bila wujdanin ba tare da wato wani jin wani abu ba kaman wasaftu fa inna hadha amrun qad ibtuliya an-nasu bihi amma wannan lamari abin da aka jarabi mutane mutum zai zikiri kai haka haji ko ba haka yake ba wai shi yana yin zikiri haka ya yi haka amma in zan irgan kuɗi ba yi daga hakan ma sai wuce bacci a cikin risala na wannan maulana radiyallahu anhu mizanu tafawut baina tawadu wa tamawut iyaka waɗannan zantuka in an zauna mutum zai haka ko yana tafiya wai kai a ƙasa da carbi haka wai shi bawan Allah ne ko kuma mai yawan ibada ne to riya za ka mutane ko girman kai ko kana ganin cewa kai babban kake da mutane zuciyarka ta rayu malam kawai shikenan ba sai ka zo kana nuna mutane ba inna allaha la yanzuru ila e suwarikum wala ila ajsamikum inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum da haka aikinka da zuciyanka shi Allah yake dubawa ba sai ka zo kana ta murgine murgine ba kana ta kakkare murya ko kana ta kakkare jiki kana kashe jikinka wanda ba haka ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khairun mu'mini wato bai karfi yafi mu'mini mai rawa al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah sun yafi alheri da soyuwa zuwa ga Allah akan mu'mini da'ifi amma kowanne mu'mini akwai alheri tare da shi amma wanda zai je noma ya karatu ya amfani mutane ya shi wanda zai zauna da tarbiya yana lankwashe ai to kaji Sheikh Al-Kansusi ya faɗi wannan magana sun maƙala وقد حكي أن رجلا سأل بعض الصالحين an tambaya an ba da labari wani mutum ya tambayi wasu daga cikin salihan bayi an yuriyahu shaitan ya ce ina son ka nuna mun shaitan babbar magana kenan eh ya tambaya nuna mushi shaitan li ya'rifahu saboda wai ya san shaitan wa yahtariza minhu inda luqihi dan ya kiyaye shaitan idan ya hadu da shi فقال له إذا رأيت جماعة مجتمعين على الذكر yace idan kaga mutane sun hadu suna zikiri fanzur ila man ya'tihi min wara'ihi ka dubi wanda zai zo ta bayan su wayan khasuhum yasuke su fa inna dhalika huwa shaytan to wannan wanda zai zo soke su nan shine shaytan kala fa waqafa ala jama'ati yadhkuruna sai dai akan wasu mutane suna zikiri fa ja'a shakhsun waqafa ba'idan minhu sai wani mutum ya zo ya tsaya nesa da su wa biyadihi afan tawilatun akwai sanda mai tsawo fa ja'ala yankhasu بعضهم ومن نخس منها منهم صاح duk wanda ya soke da sanda sai ihu kawai an shiga jazaba ko eh eh wata wajada sai nuna yana jin damuwa waman sallamahu Allah ta'ala minhu salim duk wanda Allah ya kubutar da shi daga wannan mai sukan mutane din to ya kubuta ay min as-siyah wa at-tawajudi fa alima min hadha anna alladhi yaqa'u fi min adh-dhakirin daga nan ya san da abin da yake aukuwa na masu zikiri mina siyahi ihu wa shat'i da tumbatsa faɗi-faɗin maganganu wa nahwi zalika inna ma huwa mina shaitan sai san wannan abubuwan daga shaitan suke faruwa Tun maƙala wa alamatu sitti alamar gaskiya fi hadal maqami az-zuhd fi dunya mutum Allah ya bashi gudun duniya duniya bata dame sa ba to in yana zikiri in ya shiga jazbar da ake faɗa ma zaka iya ganewa in ko duniya ce a gabansa kaga ai ba za a wannan ba za ba zai yi ba ma misali mutum ne a ana hawa sama shi ko ba shi da hanyar hawa sama a ce maka yana sama eh ko kuma misali a ce wato ana sayan jirgi shi kuma ko nera ba shi da a ce maka ya sayi jirgi zai yi to duk mutumin da bai samu zuhudu ba ina shi ina kusanta Allah ma tukuna ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس ba haka annabi ya faɗa ba to wanda bai guji duniya ba ina shi ina soyayya Allah wanda bai samu soyayya Allah ba mu yi samu a a walaysa almurad bizuhd fiha wato at-tajarrud at-tajarrud at-tajarrud an al-asbab al-kulliyah abin da ake nufi da zuhudu gudun duniya ɗin wato ba tsiraita daga duk wata hanyoyi abin duniya ba a'a ya zamanto ba ka yin sana'a ba ka neman komai saboda gudun duniya ba wannan shi ne gudun duniya ba fa inna sadiq mutum mai gaskiya a wajen Allah ya ta'afa al-asbab ya ɗauki sabuban wala tu'assiru fihi amma ba sa tasiri dan kasuwa ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kasuwa ne manoma ne makiyaya ne amma wannan bai juyar da su gabarin Allah ba malamai ne ka halin sahabati radwanullahi alaihim kamar halin sahabban annabi Allah ya dada su fa innahum yata'azawna al-asbab suna daukan sababi min at-tijarati na kasuwanci wal harfi noma wa ghairi dalika wala yashghaluhum dalika an Allah ta'ala amma haka baya shagaltar da su ga Allah tun zuhudu ba ana nufin ka bar komai baka yin sana'an komai duk da mun karanta a cikin alhikamul afa'iyya yadda abubuwan suke da bambanci walil allamati a هذا هو المراد بالزهد انتهى هنا ولل علامة الأخضري رحمه الله فالرقص والصراخ والتصفيق عمدا بذكر الله لا يليق في عبد الرحمن الأخضري كوسا سوفيني أي طريقة سنوسية سيكي متم الليبيا فالرقص rawa wasuraku kuwa wattasfiqu da tafi wato la yaliqu bi zikrillah basu dace da zikirin Allah amdan da gangan ba wa innamal matlubu fil azkari abinda ake nema a yin zikiri azzikru bil huduri kai zikiri da halarto zuciyarka ai ka halartar da ita girman Allah kana ambaton Allah zikiri a zuciyarka tana tsinkayen girman ubangiji a cikin wannan ambato da kake wannan shine zikiri wal waqari da kuma tabbata ba tare da raurawa ko rawa ko girgiza ba wa ghairu za kaji da wani wannan harakatun nafsiya wato motsi na rayi bai halatta ba illa ma'al ghalabati qawiyya sai tare da rinjaye shi ma mai ƙarfi wajibin tanzihu zikrillahi ala labibil aqilil awahi wajibi ne ga duk wani mai hankali mai koma ga Allah ya tsarkake zikirin Allah daga rawa da kiɗa da ihu da tafi an kulli ma taf'aluhu ahlul bid'ah tanzihu zikrillah an kulli ma taf'aluhu ahlul bid'ah ka tsarkake zikirin Allah daga duk wani abin da in bid'a suke yi wa yaktadi bi fi'li arbabil wara yayi koyi da aikin ma'abota tsantseni wa qad ra'aytu firqatan id dhakaru tabadda'u wa rubbama qad kafaru subhanallah Shabi Rahman al-Akhdari yace yace yaga wasu jama'a idan suka zo zikirin Allah suna yin bid'a kai wani lokaci yace suna aikata aikin kafirci tun da jiya mun karanta wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya kafirai abinda suke tafi da ihu suke suka zo ambatan Allah ambatan ubin allolin su wa sana'u fi dhikri sun'an munkara sai su aiki aiki ma abin ki a zikiri sa'aban mai wahala kuma fajahidhum da haka ka yaki waɗannan mutane jihadal kafara jihadi irin da ake wa kafirai don sun canja addinin Allah su ma addinin Allah ba haka yake ba. Halau ka hallu min ismillahi harfal ha'i sun bar harful ha a sunan Allah Allah wa alhadu fi a'zamil asma'i kaji kawai suka mai da Allah din Allah Allah kawai ko da haka Allah sai ka sa haɗin wa alhadu suka kawo ko kangare fi azamil asma'i mafi girman sunan Allah Allah laqad ataw wallahi shay'an idda rantsuwa da Allah sun aikata abu abinki takhiru minhu shamihatu hadda wanda duwatsu ma ya kai su fadi akan wannan abu da suke wal aliful mahdhufu qabla al ha'i alifin da aka goge gabanin ha Allah qad asqatuhu bayan Allah din da za su ce sai su ce Allah kawai قد أسقطوه sun faɗar da wannan alif ɗin wahuwa zu hafa'i wato ma'abocin ɓuya ne alif ɗin wa gharrahum isqaduhu fil khatti faɗar da ita a rubutu shi ya ruɗe su wa kullu man yasrukuhu fa muqdi duk wanda ya bar wannan alifin to yayi kuskure Allah shine sunan Allah ba Allah ba ko ba Allah ba Allah haka ne yake taharras wa tahaffaz ka kiyaye min irtikabi af'alil awami aikin abbawa wato sune diddul khawas kishiyoyin keɓantattu ka za'aqati kamar ƙara min za'aqa kama na'a faha sayhatan wa fil madkhali yazo a madkhal na ibn al-hajj min zalika at-taharruzu daga abubuwan da aka yi hani shine mutum ya kiyaye min za'aqatin wato ihu wa ghairiha da wani su za'aqa din wannan zai hada hadda su guda duka ana zikiri eh ba kyau ba a guda ba a zikiri ba a zikiri ana guda kamar ihu ne shi asna'a zikiri illa an ghalabati wajjin aidan sai da rinjaye wato na damuwar su a hali wa qad nuqila an as-sari saqi an rawaito daga sari saqi radiyallahu anhu annahu qala sharɗul wajid sharaɗin wanda ya ji damuwar so don zikiri fi za'aqatihi a ihunsa ko ƙaran shi an yabluha ya isa ila haddin zuwa wani iyaka law duriba wajhuhu bisayf la yash'ur bi kaji in an doki fuskarsa da takobi aka sare sa ba zai ji wato in ya kai wannan ya zama majzubi maganar da kullum muke karantawa akan jazwa kaji akwai wani wanda ya shiga irin wannan jazba yana haka haka da aka ɗago shi a cikin da'ira aka ɗaga shi sama fanka tana kaɗa sai rika ce fanka fanka fanka kaji ina jazban ka anan mala eh gashi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam an sa shi gadin su ana harbin sa da kibiya ma bai sani ba ghazwatu bani al-mustaliq to da haka idan mutum har ya shiga halin da zai soma ana zikiri bai san abin da ake ba to an sare shi da takobi ma ba zai sani ba wannan shine hakikar wanda ya shiga cikin hali amma kana cikin hankalinka da farkawa za ka ambaci Allah kuma abin da Allah shi ya tsara yadda za ka yi zikirin nan ka zo ka sa kiɗa ka sa rawa ka sa tsalle ka sa tafi ka sa dukan ƙasa ka sa rera shi da waƙa duk waɗannan abubuwan babu shi addinin musulunci wanda kuma ya ce ba zai bari ba in ya je lahira zai sani kuma ina wanda suke tuhumar shehu tijjani ga ɗarika shehu tijjani duk abin da kuke yi ɗin inda 'yan tijjaniyar sun bi koron shi tijjani wallahi ba ku da topic din magana. Ta mene ne idana zai magana kan shi? Eh, akwai mutum mai hankali wanda ya ce karka ambaci Allah a yarda? Eh, ai su ma din za su yi zikirin ko koko suna yi ba za a ce. To da haka ba zai yiwu a ce kun zauna a masallaci kuna ta zikiri ko ka zauna ka riƙe carbinka kana ta zikiri malam a zo a ce zai zage ka a wannan. Amma za a shiga masallacin ɗakin Allah wa annal masajida lillahi ku kama kiɗa ku kama rawa ku kama ihu ku kama tsalle ku sama ihu da sauransu a ce ba za a yi magana ba kuma wannan ba shine tsarikan ba ba shine sufan a sufanci ma dukkan completely babu wannan ba tsarikan kai kullu turuq na sufiya in dai waɗannan shugabannin kudubai ne suka rassa masu wallahi babu wannan abu shigo da su akai to kaji انتهى قال في عوارف المعارف السهروردي وقد لا يبلغ الواجد هذه الرتبة من الغيبة yace qalli taklil yace ba kasafe wanda zai shiga cikin jazba zai kai irin wannan guri walakin takunu za'aqatuhu kan nafasi ihun nashi zai zamanto kamar jan numfashi ne amma ba na ya ihu wacan ba bi nau'i iradatin mamzujatin da wani nau'i na nufi da aka cuɗanya shi bil ittirari da wato tsananin buƙatar dole ne fanaffatu masduri madihi nabiyana ko irin wanda dole ne kamar ya shiga damuwar shi Allah irin wannan babu laifi intaha wa fil bughyati ya zo a bughya wa qad wa'ada Musa alaihi salatu wassalamu yawman sayyidina Musa yayi wa'azi wata rana man hadarahu waɗanda suka halarce shi fa kama rajulun fasaha da ya wa'azi wa'azi ya daɗi sai wani mutum ya tashi ihu wa mazzaka ba'da ma alaihi sai tsaga wani abin da yake jikinsa ma na tufafi kajifa dan jazba fa auha Allahu ila Musa alaihi salam sai Allah ya wa annabi Musa wahayi an kullahu kace wannan mutumi yumazziq yumazziq li an qalbihi la an jaybihi kace ya tsaga mun zuciyarsa ba wuyan rigarsa zai tsaga ba shi ne tsoron Allah ya tsaga zuciyarsa ba ya tsaga mun an je bi wuyan rigar shi ba in ta hawa fil mabahisi al asliya wal raqsu fihi duna hajmi al hali laysa ala tariqati rijali rawa a zikiri in dai ba wato aukawan hali bane to baya kan hanyar wato sufaye wa man yakun yaqwa ala sukun wanda yake da karfin nutsuwa a zikiri fa innahu aslamu lidh ya fi kubuta daga zato-zato. Wala ya jusu inda takallumu yin magana ana zikiri kamar juma'a ko wazifa da sauransu bai halatta ba walal malahi ko ko goge ko garaya la walal tabassumu ko ko yin murmushi. Wakala man zayyalaha walal tifatatun walal tawassumu fi hadirin wala surahun wato yufhimu ko yufhamu. hakanan juyawa kana zikiri kowa haka ana juya can duk wanda ya shigo sai ka ga waye ne ya dace a ce wanda yake gefen kama kun yi zikirin juya baka sani sai ka gama in kun zo gaisa ka ga wani ne amma duk wanda ya shigo haka ƙuri wanda zai wuce ta wata hanya ma kana nan kana ta leke leke kana cikin masallaci amma duk matar da ta wuce ka san to wannan babu shi a tsarikan shehu tijjani radiyallahu ko ko ku wanda zai sa a fahimta ko ya fahimta wala tanahnuhu ko gyaran murya idan mu ce maka sallama kawai ba za ka masa gyaran murya makruhi ne a sallah ko to a zikirin ma haka ne ba za ka ce a a ba za ka yi ba za ka ci gaba da ambaton Allah ka sai ka gama sai ka ce wa alaikumus salam wa rahma ka karba sallaman shi bayan ka gama zikirinka ko ka gama wazifanka ko ka gama laziminka wala taharruku ko ko mo motsawa bi kasratin da yawa kana ha mirgine mirgine haka malam in ka je gaban sarkin garin kuma ba za ka wannan sai a gaban Allah za ka zo kana ta jujjuyawa haka in kana tarkan yamliku idan dai har yana mallakan iya barin wannan to ya bari yin wannan wa tarkuhu fi masjidil amsari mushawwashan min amali al-akhyari barin sa a masallatan garuruwa wato mushawwashan abu raurawa min amali al-akhyari yana daga cikin ayyukan zababbun bayin Allah intaha فهذه الآداب التي أشار إليها النظيفي مولانا يتي وأن اللدبة دشو نزيفي نوني قريسو في من هي منهج الشيخ رضي الله عنه سوني تهني الشيخ تجاني أين ذكري دواني بتجاني إن زي ذكري تيجي كرنت الياقوتة الفريدة يزو باب ذكر الجمعة كرنت لدبا لأكا جاء مسا يكارادا sharhanta addurral kharida ya je duba ya ƙara da bughyatul mustafidi sharhu munyatil muridi shi ma ya ƙara ganin na ibn sa'ih ya ga tsarin da aka tsara yanda za a yi zikiri yanda shi tijjani yake kai in ko ka ji wannan karatun namu ma ka wadatu gashi muhir ya taro maka dukkan abubuwa ya kawo kaji ba abin da ya rage wa mutum sai dai ya aiki da shi in kuma ce ba zai ba to سوف ترى إذا جل الغبار هكا شيء هي فداه أفرس تحتك أم حمار إذا كورا يا يا ذاك سمي لين كهو جاكي كهو كاجي كودوك إيه عند الصباح يحمد القوم السرعة كو إن جدي يا ذاك سمي كي بتشي كي كو كوانا كي كنا إيك إيه يتي وكل ما جاء في كتب الطريقة مما فيه ترخيص ببعض ما naha anhu da abin da ya zo a littattafan sufaye ko littattafan ɗarika wanda ya haɗa wato sassauci na sashen wani abu da aka ambata huna anan fa muqayyadun an dabaibaye shi ko an keɓance shi liman ghalaba alaihi alhalu ga wanda hali ya rinjaye sa la man kana fi kamali sahwihi wa baqahi ba ga wanda ya zamanto yana cikin cikakken farkawansa da kuma wanzuwarsa ba kama sa ta'lamu kamar yadda zaka sani wahdar tadlisa ka ji tsoron ɓoyewa kada mutum waɗannan abubuwan ya ɓoye su ya ɓoye tijjanawa ya bayyana su idan suka ga dama su yi in suka ga dama su bari idan suka daina zuwa wajenka ina ruwanka idan ba za ka samu hadiya ba Allah zai shi ne zai ciyar aiki ko eh menene shehu bara yace a wannan ilahun shakurun wasi'un mutafaddilun azizun fala yulfasiwahu ala izzi ko to da haka Allah shine mai wadatarwa shine mai buwayantarwa shine mai arzikata shine mai komai kai da kake da irin wannan ubangiji sai aka saurari amru da zaidu a a wahdar tadlisa wato wat talbisa da kuma cuɗanya gaskiya da ƙarya fi nakli a kiratowa anil mashayikhi daga shehunnai faqad ja'a fi durrati as-safha السابعة والثمانين الجزء الرابع ومن ديدني daga cikin al'ada ta naƙalati hadal waqti masu naƙalto magana a wannan zamani anna ahdahum idza sawwalat lahu nafsuhu an yaftariya firyatan idan rayinsa ya adonta masa yayi wata ƙarya wa yakdhiba kidbatan yatatarrasu kaji wato sai ya yi garkuwa waya tamandalo sai ya yi wasa biman mazamin al'ayyimmatil a'lami wato waɗanda suka wuce shugabanni tabbatattu waya kulu sai ce kala sayidi fulanun kaza kala sayidi fulanu kaza sai ce shugabanmu wane ya cika alhali kuma ƙarya ne wa huwa bari'un min dalika kaji shi wanda yake ce ya faɗi kaza ɗin ya kubuta daga wannan kwanakin can akwai jikan shehu gibrima ya zo nan ya gaya muni labarai da yawa da ake dangantawa kakansu alhali kuma duk ƙarya ne wanda idan ka je a taron maulidi za ka ji ya ce akwai taron maulidi da suka je da su sai di munir mutum ya tashi ya yi ta faɗi faɗi sai di munir ya tashi ya ce mu wannan labarin duk da ka faɗa ba mu su ba mu yara ne akwai yayinmu idan da shi gibrima abin da ya faru da shi da ya yi mana bayanin su a da su yayinmu za su gaya mana don haka wannan abubuwan duk da ka faɗa babu su har ana ce shi gure ya rayar da wani ya je sallar juma'a ya sallar gawa limamin bai zo ba ko shi kenan da ya sallar gawan sai ga limamin ya zo ya yi fushi ya ce waye ne ya sallar ya ce wane ne shi gure ya yi fushi ya ce to shi ma ku za a sallace sa sai shi gure ya ce to an fasa mutum mutumin ma ya tashi ya ce in ya mutu kara ƙara masa sallah haka ake faɗa ya ce wannan magana ƙarya ce shirgiro ba haka da shi ba to irin wannan da yawa ya gaya mana saboda haka duk maganar da zaka faɗa akan shi hunne ya tabbatar ka nakalce ta daga guri mai inganci ko littafi ko sama'i ne ma wannan shine hanyar kuɓutanka ya zama akwai inganci na dangane na magana kada ya zama hadithul ahbab magana ce ta masoya in kana son mutum duk wani abu zaka danganta masa ko kuma a ce kana kawo bakin abubuwa in kayi majalisi a rika jin abun da ba a taba ji ba dama Allah mace wa zakkir fa inna dhikra yusuf zaka wuce ne to Allah ya kiyaye sauka lafiya Allah ya bada sa'a masha Allah muna darasi karin tsaye da ka a sauka lafiya Allah ya kiyaye shukran jazakumullahu khairan to dan haka zaka danganta mishi duk abin da kake so kuma zaka yi masa batunci duk da kake so wannan hadithul ahbab ne eh على أن سيدنا أبا الفيد رضي الله عنه وعنا به آمن كما قال في الإفادة كما رندز أشك الإفادة الأحمدية الشيخ يشي إذا سمعتم عني شيئا فزنوه بميزان الشرع إذا كك جولي أبو دقا قريني كأونا شد ما أولي شريعة شين الكتاب والسنة دا إجماع فما وافق فخذوه دا أبن دي دي دي دا شيتو كربيسا وما خالف أبن دي سابع القرآن da sunan annabi da ijma'in malamai to wannan magana ku barta ba maganar shi tijjani bane kala wato mai ifada yace sababuhu annahu su'ila radiyallahu anhu ayyukzabu alayka an tambaye shi tijjani shin zai yi a maka ƙarya a ce ka faɗi abin da baka faɗa ko kayi abin da baka yi ba kala na'am tunda hadisai ma akwai mawdu'a fa zakarahu sai amma wannan magana intaha kala al-allamatu an-nadifi حسبنا كتاب الله القرآن يا إشيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتود سنة النبي وما وراء ذلك abinda ke koma bayan wannan illa wara'un kawai baya ne a jefar da shi da abin da ya saba alqur'ani da sunna annabi ta wannan a jefar da shi kawai wa iyyaka ya akhi yace dan uwa ina gargadinka ka shedi an tafiqa bi naqalati hada zaman da masu riwayar wannan zamani faman wasiqa bihim waqa'a fil buhtan duk wanda yadda da su ya rike su zasu yi jefa su cikin ƙarya intaha qultu maulana radiyallahu anhu cewa qawluhu wa ma wara'a dhalika illa wara'un ya'ni wa ma khalafa al kitaba was sunnata min al ara da abun da ya saba al qur'ani da sunna annabi na ra'ayuka falaysa shay'un minhu illa yurma ila al wara babu wani abu nashi sai za a jefar da shi ta baya fi madhhabi shaykh at-tijani radiyallahu anhu a masaban shi tijani da abin da ya saba Qur'ani jefar da shi abin da ya saba hadisi haka wa hadha huwa madhhabu ulama'i hadhihi at-tariqa wannan shine kuma hanyar malaman tariqat tijaniya alladhina warithu shaykhahum abul faydi at-tijani radiyallahu anhu wadanda suka gado gaji shehu tijani al-warith al-muhammadiyya al-akbar wa man ra'aytahu duk wanda ka ganshi adi kitab Allah yana ƙiyayya da alƙur'ani wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallama da sunnan annabi yana ƙiyayya da su wa yadda'i ma'a zalika ittiba'a shaykh tijani kuma yana mai raya bin shehu tijani aw shaykh islami ko ko yana raya bin shehu ibrahim radiyallahu anhu fa'alam bi annahu dajjalun kadhabun mulana yace kasancewa wannan mutumin makareci ne makareci ne kuma duk wanda ya ce shi mabiyin shehu tijjani ne amma baya bin alkur'ani baya bin sunnan annabi wannan ƙarya yake ba mabiyin shehu tijjani ba da haka wannan shine magana da maulana ya fara duk wanda ka gani ana a zawiyarsa ana kada ganga ana rawa ana tsalle ana hada mata da maza ana barin gashi a rataye bajo ana abubuwa marasa kyau da sunan zawiyar tijjaniya ce ƙarya yake ba zawiyar tijjaniya ba ne zawiyarsa ne an fahimta wannan kaji magana fa'alam an bi annahu dajjalun kadhabun wa laysa min at-tariqati fi shay wa laysa fi shay'in baya cikin kowanne irin abu a tariqa shaykh tijani radiyallahu ta'ala anhu a nan babi ya kare insha Allah in mun samu kuma lokaci kamar sati za mu ɗauki wani babi shi ma wanda zai tafi da wannan babi a cikin wannan littafin na shehi saboda mu nuna wa duniya riƙa sho tijjaniyar da take da kuma tijjanawa ya suke waɗanda ba su sani ba su sani wanda ko suka sani su san cewa fa an bayyana musu in sun yarda sun yarda in ba su yarda ba tsakanin su da mahaliccinsu ranar tashin kiyama Allah ƙara shehi lafiya da tsaurai Allah ya ƙara mana ladabin zama da shi, radiyallahu ta'ala, anhu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.